الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا إشرنغ وتا المحرم شكرة دبو إلى تريه إلى أربعين دا بير هجرة منزل إراء النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya yi daidai da bakwai ga watan takwas shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala amin yan uwa idan ba a manta ba har yanzu dai muna cikin fasali na ƙarshe a cikin wani littafi shine al-faslus sadis wanda malam ke mana bayani game da tahsinat biddu sihri wasu kariya ko katangu da mutum ya kamata biddu shaitan afwan wasu katangu ko kariya da mutum ya kamata ya samu wanda Allah subhanahu wataala zai kare shi daga shaitan ta sababin su ko ta dalilin su mun karanta guda biyu za mu tashi ta ukun yau insha Allah ta'ala malaita alhisnu thalif katanga ta uku luzumul jama'a shine lazimtar jama'a naka ce lazimtar lazimtar jama'a yakan dauki ma'ana guda biyu yan uwa ma'ana ta farko shine adamul khalwa shine kasance mutum baya zama shi kadai ko da yaushe ba tare da mutane ba akwai mutane da za ku ga ɗabi'arsu ba sa son shiga cikin mutane kwata-kwata kullum mutum yana ware duk wani al'amara na mutane ba za ka ga mutum a ciki ba to don mutumin da yake kullum shi kaɗai kullum shi kaɗan ta kaɗai to wannan shiɗan yana kusanci da shi ƙwarai da gaske saboda duk lokacin da mutum ya kaɗai ta shi kaɗai to sau da yawa shiɗan ya fi ziyartarsa amma an mutum biyu ne ko uku ko fiye da haka to shaitan yakan watse musu musamman idan abokan zaman naka mutanen kirki ne abinda ake tattaunawa na kirki to wannan shine abinda yake nufi wanda malam ya tashi a cikin wannan babu abu na biyu daga cikin ma'anar luzumul jama'a shine luzumu jama'atil muslimina wa atiqadihim wa af'alihim shine mutun ya lazumci jama'ar musulmi ta hanyar kudirce abubuwan da suka kudirce da aikata irin abin da suka aikata aka ce jama'ar musulmi ana nufin musulmin farko kenan tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da almajiransu da almajiran almajiransu waɗannan su ne jama'atul musulmi na farko su ne wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya mana bayani cewa al'ummar yahudu sun kashi kashi nawa saba'in da ɗaya al'ummar nasara sun kashi kashi saba'in da biyu ya ce al'ummata kuma za su kashi kashi saba'in da uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkaninsu suna cikin wuta sai guda ɗaya ma'ana duk saba'in da ukun nan ‘yan wuta ne sai guda ɗaya sahabbai ba su yi ƙasa a guya ba suka tambaye shi sallallahu alaihi wasallam suwaye guda ɗayan nan da kace za su tsira sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma ana alaihi yau wa ashabi shine waɗanda suke kan irin abin da nake kai yau ni da sahabbaina to mali shaɗinmu shine a wata ruwayar sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce humul jama'a ke su ne jama'a kaga abin da annabi yake kai da sabansa wannan tawagar ta farko su ne jama'a duk wanda suka biyo bayan su suke kan abin da suke kai a sunansu su ne jama'a yan uwa na fata an fahimta to shi sa malamai suka ce da inda gaji an ce jama'atul muslimina waɗanda ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa da duk wanda ya biyo hanya irin tasu shi ne yake kan jama'a ma'ana idan ka fahimci wannan da kyau za ka ga ko da mutum shi shi kaɗai ne a garinsu yake kan abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kai da sabansa a lokacin sunansa jama'a ko da ake duk mutanen garin sun saba masa suna yin abinda ba annabi ne ya zo da shi ba ba sahabbai suka dora akan abinda annabi ya koyar da shi ba to wannan ba sunansu jama'a ba shi shi kaɗan nan da yake kan abinda annabi yake kai sunansa jama'a yan wala fata an fahimta ko saboda haka duk lokacin da aka ce jama'a wannan ake nufi shi sa annabi tsira Allah subhanahu wataala ke cewa waɗanda suka kauce suka kauce wa innan labina cikin suratul bakarin na ji wannan ayar da Allah maɗaukin sarki cewa wa yadda biya gaira sabilin mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ya farkon ayar wa mai shaƙi rasulun barakallahu fi wa mai shaƙi rasulun min ba'adi ma ta bayyana lahul huda wa yadda biya غير سبيل المؤمنين سي الله يتي مي نوليه ما تولى ونسليه جهنم الله يتي ومن يشاقق الرسول دكانن wanda ya saba wa manzo ya kauce daga hanyar manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan gaskiya shiriya ta zo masa sannan kuma wayattabi ghayra sabilil mu'minina ya ba hanyar da ba ita mu'mine suke bi ba wacce ce hanyar da mumine suke bi ita ce hanyar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce duk wanda ya irin wannan nuwallihi ma tawalla za mu zibinta masa abin da ya zibinta sannan kuma wani sulihi wani sulihi jahannam mu sashi a cikin wutar jahannam Allah ya kiyaye saboda haka in wa idan aka ce jama'atul muslimina za mu fahimce shi ne ta fuskoki guda biyu fuska ta farko shine mutum ya rinka kasancewa tare da mutane a cikin harkokinsa ba a so mutum ko da yaushe ya rinka warewa musamman ma cikin mutanen kirki fuska ta bi shine riko da aqidar mutanen farko koda baka tare da su abin nufi koda ba tare kuke ba yanzu da mutumin da yake Kaduna da mutumin da yake Kano da mutumin da yake Niger da mutumin da yake Ghana zaka ga duk idan ahlus sunna ne aqida su iri ɗaya ce haka ne shigar su iri ɗaya ce karatun su iri ɗaya ce idan ka kalli abubuwan da duk suka suka yi da shi zaka ga duk abu ɗaya ne to wannan shine abin da ake nufi me dalili saboda asali tushensa daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo koyi dorawa yake yi to wannan shine lazimtar jama'ar musulmi wannan kuma duk lokacin da kaji malaman aqida sun ce jama'atul muslimina irin wannan suke nufi wannan bayanin nabi muke nufi dan malaman aqida a duk littattafan da suke rubuta zaka samu daga cikin aqidar musulmi zaka sun ce luzumu jama'atul muslimina kamar babban malami Imam al-Barbahari a cikin littafinsa Sharh Sunnah yana cewa mina sunnati daga cikin sunna luzumu jama'atul muslimina yace mutun ya lazimci jama'ar musulmi sai yace famar raghiba anil jama'a wa faraqaha dukkanin wanda yake kyamar jama'ar musulmi aqidar su kenan da abin da suka kudurce wa faraqaha kuma ya rabu da ita je dauko nasa ya ga yato su bakin aqidu muna na shigo da su cikin addinin musulunci yace to faqad khalaqa raqabatul islam min unuqihi to ya kwance igiyar musulunci daga wuyansa ma'ana kariya da addinin musulunci zai bashi to wannan ya rabu da ita to duk lokacin da aka yi bayani akan jama'atul musulmi ne yan wace mu dauke shi akan waɗannan abubuwan guda biyu abin da yasa ne mana wannan bayanin a farko shine za ku ga malam ya takuɗa abubuwan ne guda biyu a cikin babu ina fata an fahimta ya kawo wancan ya kawo wannan to shi yasa sai na sai na ware mana su yadda idan muka shiga babu insha Allah ta'ala za mu fahimce su Allah ya sa mu dace malai ce inna lilkizama بالجماعة مطردة مطردة للشيطان حقيقة لزمتر جماعة المسلمي أبني لكي كي مكاوة متن وجن كورة الشيطان مرضات للرحمن أبني كما دكي جاو متن سامن يرجع الله مأوكين سركي مرحمة فعليك بالجماعة سما ليسي إنا غرغتنك إنا كشيدنك دكيكو قديك كنكبي جماعة المسلمين إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية الشاردة yace ai kadai kirkeci na kamawa ne daga cikin dabbobi wararriya wacce ta gudu eh wacce ta ware daga dangi zaka samu duk lokacin da kura ko zaki ko wani abin da ke farautan namun daji kanana ko wanda ya fi karfi idan ya biyo su a cikin garke galibi wanda yake kamawa zaka ga ash-sharida al-qasiya ita ce wacce ta ware za ga yana bin su da gudu kana kallon irin wasan dabbobin nan ko ko in ce ba wasa bane rayuwar dabbobi na dajin nan idan kana kallon zaga idan ya biyo su to yakan kalli wace ce a ƙarshe gudu yake yana bin su amma yana lura wace ta ƙarshe idan ya ga wace ta wari daga cikin wasu ya gaye mai ya yi sarrafa ya tafke ta to haka shi ɗan yake haka annabi ya kwatanta mana inna ma ya akulu zihu min shati alqasiya shi ɗan yana a kirkeci yana kokarin ya ga wace ce ta wari to haka shi ɗan yake duk lokacin da ya ganka a ware baka cikin jama'a musulmi to shikenan ka zama bahiyarsa ka zama to abu mai sauki wajen farauta ya je kama ka ko kuma ya farauci zuciyarka ya sa maka duk mugun aqida da yake son ya sa maka malai ce fa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu an karbo daga umar dan khattabi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man arada bi habwahatil jannati wanda duk yake nufin samun gida a tsakiyar aljanna shine habu hatil jannati wanda yake so ya samu gida a tsakiyar aljanna me zai sai annabi ce falyaljimil jama'a yalzimci jama'a fa inna shaytana hakika shaydan ma'al wahidi ko da yaushe tare da mutum ɗaya yake wa huwa min al-ithnayn ab'ad amma yafi nisanta yafi ba da tazara da nesa da mutane da suke guda biyu to kaga shi dan yana tare da kai idan kai kai kadai ne idan ku biyu ne kuma kan dan yi nisa tare da cewa ba zai nisa da ku sosai ba idan ku uku ne fa yana ƙara nisa idan ku hudu ne fa yana ƙara nisa haka shi sa ko da yaushe zaka ga in dai taro ne na al'ummar musulmi alheri ne in dai taro ne jama'a ce ta al'umma mutane na gari zaka ga alheri ne ko da sallah ce ta jam'i zaka ga yadda shari'a ta nuna sallar da ta fi tara mutane da yawa ta koce ba ta kai talada ba an fahimta yan uwa idan mutane 100 za su taru su sallar jama'a su sallar jami'i sai nan mutane 30 ne za su taru su sallar jami'i sallar mutane 100 nan ta fi lada saboda yawan nasu ina fata an gani shi sa ga koda mutuwa mutum ya annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ce aka samu mutum 100 suka yi masa sallah to Allah madaukakin sarki zai ba su cetonsa ma'ana ana so a nuna maka taro na al'umma musulmi musamman mutanen kirki da inda yake alheri to duk inda kaga jama'ar musulmi mutanen kirki suna zama suna tattauna akan wani abu na kirki to ka rinka kokari kana kusanta su ka daina janye jikinka daga cikin mutane ka daina dauke kafarka daga cikin mutane wannan ba daidai bane sai dai cikin mutane idan zama ake ai gulma ina fata an fahimta zama ake ai karta cin naman mutane ake to wannan kaga ba jama'a musulminci da ya kamata ka zauna a cikin ta ba dan maimakon kuma ka samu alheri sai ka samu shari ina fata an fahimta yan uwa yawa ba haka ake nufi ko da ka kasance cikin mutane ana gulma a ba shine shiga cikin jama'a musulmi ba fa yawa ka shiga cikin mutanen da za ku yi tattauna abin kirki wannan shine abin da ake nufi wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nasa Imam Tirmidhi ma ya fitar da shi yace hadisi ne hasan ko kuma sahihi malai ce idan arada ar-rajulu an yusafira safran tawilan khassatan idan kana fi sahara shi sa idan mutum yake yana nufin yin tafiya tafiyar da take mai tsayi in aka ce tafiya ta kunshi tafiyar da take mai tsayi ba tafiya ka ce za ka je cikin gari ko za ka je nan kusa-kusa ba a ba irin wannan ba za ka yi tafiya daga nan za ka bar gari musamman idan tafiyar malam ya ce khasatan idan kana fi sahara idan ta kasance a cikin daji ne eh tafiya ce da za ka keta daji irin tafiyar da kenan da ake yi eh wannan haka malam ya kawo tawilin amma a hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ware tafiyar daji ko ba ta daji ba kawai tafiya yace za mu zo mu ji hadisi insha Allah ta'ala sai annabi tsira da aminci sai malai ce falle sahib ma'ahu ghayrahu mutun yayi kokari ya samu abokin tafiya su tafi tare yan uwa tafiya kai kai kadai a cikin mota kai kai kadai wannan makaruhi ne shari'a ba ta san sa makaruhi idan lokacin da zaka yi doguwar tafiya to samu dan rakiya ya samu dan rake alal kalla mutum ɗaya kuna tafiya kuna hira saboda akwai abubuwa da yawa da za su iya bujurowa Allah ya kiyaye ba fatan sa ake ba amma dai a matsayinka na wanda baka da tabbas ka san za su iya bujurowa rashin lafiya hadari wani abu mara daɗi duk zai iya faruwa an kai kaɗai ne kaga akwai matsala amma alal kalla akwai wani wanda yake kusa da kai zai iya taimaka maka idan wani abu ne ya samu ya same ka shi sa shari'a ta ce ba daidai bane mutum ya rinka tafiya shi kaɗai لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa arrakibu shaytanu matafi shi shi kadai mutumin kawai da zai hau abin hawa shi shi kadai ya dau hanya annabi ya ce to wannan shaytani ne warrakibani shaytanani haka nan masu tafiya su su bi ma su ma waɗannan shaydanu ne amma wasalatatu rakabun idan sun kai su su uku to waɗannan matafiya ne ina fata an gane idan kai idan kun kai ku uku to a lokacin kuka dauki ma'anan matafiya a lokacin insha Allah ta'ala shaydan zai yi nesa da ku amma tafiya mutun shi shi kadai to zaka ga gaskiya ba tafiya dadi ba babu laifi ka samu mutum ɗaya raka ka babu laifi ka samu mutum biyar gwargwadon yadda ka samu damar shi ɗan rakiyar da sauransu a tafiya irin yanzu gaskiya ta sha bamban da tafiya irin ta da ko shakka ba mu idan kalli tafiya ta da kamar yadda na sha bayani a nan wajen za ku ga mutum daji yake ke ta kawai daga nan mutum kano idan zai shiga jigawa ba zancen ka shiga mota ko ka shiga jirgi ko abin da ya kama da ka a'a in kana da doki ko kana da raƙumi shi za ka ɗauka ka shiga daji to kaga daji akwai abubuwa da yawa na farko akwai namun daji a lokacin na biyu akwai mutane da suke tara hanya akwai 'yan fashi duk akwai to kaga mutum ya shiga shi shi kadai wannan akwai haɗari hatta a rayuwarsa to shi sashen shari'a ta ce ka yi ƙoƙari ku tafi a cikin tawaga a cikin karafta to amma yanzu da ake tafiya a cikin mota fa za ka kwalta ga ta nan ɗoɗar daga na har inda za ka je to shi ma dai duk da haka ba daidai bane tafiya mutum shi shi kadai din alal akalla dai ka samu dan rakiya ko da mutum ɗaya ne eh ku rinka tafi tare da shi to amma kaga idan a cikin mutane kake misali kamar a cikin jirgi zuwa kai ka shiga jirgi kaga jirgi alal akalla ya dau mutum nawa 200 ko abin kuma komai dauka 500 ma gashi haka ne kaga kana cikin kana cikin tawaga kenan ko ba kai kadai bane to wannan shine abin da ake nufi Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutane sun kai uku to wannan sune suka zama matafiya wannan hadisi imam malik ya fitar da shi a cikin muwattasa haka na al-imam abu dauda shi ma ya fitar da shi a cikin sunan nasa imam at-tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan nasa shi ma da sanadi wanda da sanadi wanda yake hasan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce law ya'lamu an-nas ma ma fi al-wahdati ma a'lamu inda a ce mutane sun san abin da na sani cikin abin da ke cikin kadaita lokacin tafiya annabi ce da mutane sun san abin da ni na sani idan suka kasance su su kadai lokacin da za su tafiya yace ma sara rakibun bi laylin wahdahu babu yadda za a yi wani matafi ya tafi shi shi kadai da daddare babu yadda za a yi matafi ya yarda yayi tafiya a cikin dare shi shi kadai duk yadda za a yi ko dai ya tsaya ya kwana ko kuma ya nemi abokin tafiya annabi ce da sun san abin da na sani me abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sani shine wa aba'us safar irin wahalhalu da abubuwa na matsaltsalu da abubuwan da za su iya tasowa a cikin ita tafiyar to su ne abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kuma na ishara zuwa gare shi to kun ga wannan idan kuka kalla yan waza ku ga duk hadisan da makaranta suna mai da hankali ne a wannan bangare kadai ce ko mutum ya kasance shi shi kadai duk za ku ga suna mai da hankali ne akan nan gaba kaɗan kuma zai zo mana bayani akan ɗayan shine abin da ya shafa aƙida قال يتي راه البخاري والترمذي إمام البخاري افترد أن حديث إمام الترمذي ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التفرق من الشيطان قال يتي حقيقة أن ابتلاد أمن تسارة تبتع قريشي يا بينا منا أن التفرق حقيقة الربوة كركسوة وأن يواري وأن يواري من الشيطان دق الشيطان فأن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه an karbo daga abu salaba al-kushani Allah kara masa yarda kale ce kanan nasu mutane sun kasance idza nazalu idan sun sauka a wani masauki suna cikin tafiya tafarraqu fi shi'abi wal awdiya sai su rarrabu a cikin kwari da tiddai sai wannan kama nasa gurin wancan ya kama nasa gurin ba sa zama a guri daya kowa sai ya kama gurin sa shi shi kadai a cikin daji ne idan dare musu za su zauna dan ya da zango faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya lura da abin da sahabbai suke lokacin da suka sauka a wani masauki sai ya ce musu inna tafarruqakum fi shi'abi wal awdiya yace kun ga rarrabuwan nan da kuke a cikin tuddai da kwarurruka idan kun tsaya dan yada zango yace inna ma zalikum min ash-shaytan yace lallai wannan abin da kuke to daga shedan ne shedan ne yake so ya rarraba ku dan ya samu damar fauce ɗaya bayan ɗaya daga cikin faucewa kala biyu ko dai ya zo ya tsorata ka ya firgita ka ya razana ka game da yamin karanta a baya mun karanta a baya a cikin a wannan littafi a can lokacin da malai yake mana bayani akan aljanu sosai za ku ga akwai irin nau'in aljanin da idan mutum ya tafiya a cikin daji suke tsorata shi eh suna nan kana tafiya inda inda kake kai kadai sai ka ga wani abu kamar ya wulga haka kamar ya gilma sai ga wani abu kamar haka tsororo haka dogo haka a gaban ka haka duk akwai irin waɗannan abubuwan duk suna faruwa masu shiga cikin daji duk sukan sukan sukan cikaro da irin waɗannan abubuwan to lokacin da shedan ya ga mutum shi kadai ne galibi abin ya faru amma lokacin da za ka kasance ko uku ko hudu ko biyar za ka ga wannan bai iya bai fiye faruwa ba dan kamar yadda muka karanta a baya galibi shedanu ga tsoro ne kuma gaban tsoro su in suka ga akwai jajirtattu da za su yi tsayawa su dake to ba su fiye kawo mutane hari ba amma in suka fahimci matsorata ne ko to shikenan idan shedan ya kawo maka hari to ɗaya ka tsorata ta fargita to shikenan ya samu abin da yake so amma ya ka dake ka dake kai maka kai duka ko wani abu makamancin haka to nan gaba zai ƙara dawa ba ƙwarai da gaske haka al'amarin yake yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna musu cewa su daina rarrabuwa idan sun sauka a waje su tattara a waje guda duk su kwanta Allah madaukakin sarki zai tsira shi daga shaitani falam yanzilu ba'da zalika illa dhamma ba'dhum ila ba'dhi marwacin hadisin ya ce sahabbai ba su ƙara sauka a wani masauki ba bayan wannan magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya kasance sashinsu ya haɗu da sashi sashinsu ya ture ya haɗu da sashi ba sa rarrabuwa suna waje guda wannan hadisi shi ma al'imamu abu dawuda ya fitar da shi da imamun nasa'i kun ga wannan shi ma yana da alaƙa da abin da ke faruwa a tafiyarsa ta da kamar yadda na faɗa tafiya ce ta daji kuma saukan ma a cikin daji ne to amma irin sauka da ake yanzu tafiya ta kama ka sauka a hotel kaga hotel ɗaki ne kamar gidanka haka ne to shi ma za mu sashi a irin wannan ko akwai bambanci za a sashi ko akwai bambanci yan uwa har yanzu za a iya sashi idan kuku bi ne ko kuku uku ku kama ɗaki ɗaya ku je ku kwanta idan ku bi ne ku kama ɗaki ɗaya ku kwanta wannan yana can wannan yana nan ɓangaren kowa ya kama shimfiɗarsa ba lallai ku kwanta akan gado ɗaya ba wannan yana can bangaren zai fi a kan kurarraba wannan shi ne abin da zai fi wa ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce aljama'atu rahmatu duk inda jama'a take ta musulmi rahama ce amma wal furqatu azabun ita kuma rarrabuwa duk inda take azaba ce rawu ahmad imam ahmad da fitar da wannan hadisi wa qala al albani isnaduhu hasan الشيخ محدث nasiruddin albani yake ta wannan hadisi hadisi ne da yake da martabar hasan wannan fadi na annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi da yace wal firqatu ko furqatu azabun rarrabuwa azaba ce yan uwa abin haka yake za ku ga duk inda mutane suke a cure wallahi ba iya samun nasara akan sai an raba su haka ka'ida take yan uwa duk mutumin da yake so ya cuce ku ya samu dama a cikin ku to babban abin da zai fara shine ya raba ku idan kuna haɗe babu wanda isa ci nasara akan kalli yakin uhudu abin da ya faru lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a sabai su zauna akan wannan dutsen kada su sauka kun ga Allah madaukakin sarki ya ba sabai nasara a farkon al'amari har sai da shedan ya samu damar raba kansu tukunna ba haka bane hatta idza tanaza'tum hatta idza fashiltum tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun haka Allah madaukakin sarki ya faɗa hatta idza fashiltum har sai da kuka samu karyewa wata naza'atum kuka jayayya waɗannan suka ce mu sauka mu ɗebi gani waɗannan suka ce a'a mu zauna to kun ga an samu me rarrabuwa wasu suka yadda suka zauna suka suka mu umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a'a mu sai mun sauka wannan rabuwar da aka yi sai shedan ya raba kansu sai sai mushrikan maka suka biyo ta baya suka yi musu abin da suka yi musu saboda duk inda musulmi suke arhaɗe to wallahi sun fi ƙarfin kowanne irin mushriki da kafiri har yanzu kafiran duniya abinda suke amfani wajen yaƙar musulunci da musulmi shine rarrabon rarrabon akan yi amfani da wani bangare a cutar da wani bangare a yi amfani da wani bangare a cutar da wani bangare shi arne duk inda yake yanko ku fahimci wani abu shi musuluncin gaba ɗaya na ɗaukar sa ne a matsayin abu ɗaya kawai musulunci musulunci ne kawai in kai musulmi ne ba ruwansa da wani kai ɗan ƙadiriya ne dan tijjaniya ne dan izala ne kai duk shi ko musulmi ne idan ya tashi a kanku zai zai yake ku gaba ɗaya idan kaga yana kokarin raba abin nan kawo wani abu ya ja wannan to sai yake raba kanku saboda ya san muna da rarrabuwa kala-kala to sai ja wani bangare jikinsa sai ya ziga shi ya ba shi kayan fada ya ba shi makamai sai sai abin da za su har yanzu da abin da suke amfani ke amma idan ba haka ba wallahi babu wani arne da ya isa ya daga wa musulunci a hanci don allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin ba wa musulunci kariya daga na zuwa tashin alkiyama sai dai kawai abu ɗaya ne idan mun karya sharɗin da Allah maɗaukin sarki ginda ya mana to za mu samu faɗuwa wanda kuma a kan karya sharɗin muke hayyar shi sa muke cikin ƙasƙanci Allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce walinci za mu bil jama'a ta yakta bi amraini idan aka ce lazimtar jama'a yana hukunta abubuwa ne guda biyu al'awwal na farko aliti za mu bil jama'a ta itiqadan mala ya ce lazimtar jama'a itiqadan wajen abin da jama'ar suka kudirce وهو أن تكون عقيدتك كعقيدة الجماعة الأولى shine aqidar da kake kudircewa a cikin zuciyarka akan abin da ya shafi addinin kai kasance kamar aqidar mutanen farko ce sune jama'atu salafis salih sune tawaga ta magabata nagari min as-sahabati tun daga kan sahabbai kun ji ba wattabi'ina da tabi'ai da suka biyo bayan su wa man nahaja wa sara ala tariqihim da wanda ya hau ya bi tafarki irin nasu to shi ne abinda nake kai ku zuwa gare shi kun ga malam ya dawo kan magana ta ya ce idan aka ce ruko ko kuma lazimtar jama'a yana ɗaukar ma'ana guda biyu abu na farko sai kawo abinda na fara bayani a kan shi sai kawo hadisi ko kuma afa ya ce wa kazalika qala ibn mas'ud da wannan ne abdullahi dan mas'ud yake bayani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace al jama'atu idan ka ji an ce jama'a abinda ake nufi da ita ma wafaƙal haƙa su ne abinda duk ya dace da gaskiya walau kunta wahdaka ko da kai kai kaɗai ne wannan magana ta tabla ɗan mas'ud an ciro ta ne daga ibn asakir a cikin tarihi a tarihi dimash da sanadi wanda yake ingantacce to kun ga wannan shine abinda na gaya mana tun daga farko aljama'a abdullahi dan mas'ud yake cewa ko da kai kai kadai ne in dai kana kan abin da annabi ya zo da shi sunanka jama'a yanzu ka tsinci kanka a garin da duk sun saba wa sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun rungu wasu abubuwa na bidiyoyi da kaucewa hanya kai kuma sai ka zo a matsayin ahlus sunna kake kokarin tabbaka sunna sai a ce ka wari sai a ce ka zama shazi sai a ce ka zo da sabon abu a lokacin kai ne jama'a su ne shazi din a lokacin duk abin da kake yi a lokacin shi ne gaskiya su kuma abin da suke shi ne kuskure to ba za ka bar naka ka je ka shiga cikinsu don sun fi ka yawa ba a'a ba haka ake nufi su ba ka aljama'a nan wajen shi ne wanda suke kan daidai suke ƙoƙarin ɗabbaka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi asani abin da ake nufi da jama'a ko kuma lazimta jama'a na biyu aliltizamu bil jama'ati saffan wa huwa an takuna bi qalbika wa qalbika malai ce shi ne lazimtar jama'a a sau kasancewa tare da su ya ce shi ne ka kasance tare da jama'ar musulmi bi kalbika wa kalabika in aka ce kalban wa kalaban abinda balarabe yake nufi da wani shi ne kwanka da kwarkwatakka cikinka da wajenka zahiran wa batin shi ne duk lokacin da gaji balarabe ya ce kalban wa kalaban shi ne ciki da waje ke kwanka da kwarkwatanka ma'ana ka kasance tare da jama'ar musulmi ƙonka da kwarkwatanka gaba ɗayanka ka kasance da su a wajen aƙi da su ka kasance da su a zahiri idan za a ganka da su a za a ganka da jama'ar musulmi mutanen kirki a zuciyarka mai ka ƙudurce aƙidar musulmi mutanen kirki wannan shine abin da malai yake nufi ma ahli haqi ka kasance tare da ma'abuta gaskiya aina ma kanu wa haythu ma kanu a duk inda suka kasance kuma duk yadda suka kasance ya kasance kai ma kana waje kada ya kasance sun yi tan kai kuma kayi nan وآل الحق هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم in kana so ka gane kuma suwaye ma'abuta gaskiya su ne waɗanda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa game da su ya ce la ta zalu ta'ifatun min ummati wata tawaga wata jama'a ba za ta gushe ba daga cikin al'ummata zahiri da alal haqqi suna kan doron gaskiya la yadurruhum man khadalahum ba zai taba cutar da su ba wanda ke kokarin tabar da su hatta ya ce amrullahi har umarnin Allah madaukakin sarki yazo hal al'amarin Allah madaukakin sarki yazo shine tashin kiyama wa hum kadhalik suna kan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wani hadisi yace duk yadda zamani ya lalace duk yadda zamani ya kyautata to ba a rasa wata al'umma wanda take akan doran gaskiya kuma akan manzon abinda manzon Allah yake kai sallallahu alaihi wasallam ya uwa wannan haka al'amarin yake har Allah madaukakin sarki tashi kiyamarsa babu sai dai ƙarshen duniya dab da lokacin da Allah madaukakin sarki zai tashi kiyama to a lokacin duk wani mutum kirki da babu shi eh shine kaidi shine kaidi Allah madaukakin sarki ba zai tashi alkiyama ba sai akan mutanen da suke asharare ne gaba daya duk duniyar a lokacin babu mutumin kirki ko daya babu mutum ɗaya da zaka samu yana cewa la ilaha illallah to akan irin waɗannan mutane akan sa manzon Allah ya ce Allah zai tashi kiyama sallallahu alaihi wasallam to kaga sai ka kai sai ka kai wannan hadisi zuwa wancan lokacin amma tun daga lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara da'awa haka abin zai tafiya duk yadda zaka zamani ya lalace ana ta abubuwan da basu dace ba in ka duba sai ka samu wanda malamai suke ce musu at-ta'ifatul mansura e tawaga ce wacce Allah madaukakin sarki ya taimake su kuma ya dora su akan abin da annabi yake kai zaka ga duk inda aka juya suna nan ba wai kungiya bace yan uwa mu fahimta mutum ya ce wai shi salafiyuna ne shi kaza ne shi kaza ne duk ba kungiya bace ba kungiya bace aqida ce kawai kuma ba wai lalle ne suka kasance a lokaci guda a waje ɗaya a gari ɗaya ba a'a kowanne gari kowace ƙasa zaka iya samun su zaka iya samun su a Saudiya ka same su a Najeriya ka same su a America ko ina akwai su ma'ana su burin su lalle sai an dawo kan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan Allah madaukakin sarki wannan yayin wannan al'umma alƙawarin cewa lalle duk inda zamani ya juya ya juyo ba a rasa mutanen da suke kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai koda ko za a raba su da rayukansu Allah ya samu daga cikin su annabi ya ce irin waɗannan mutane zaka samu kuma la yadurruhum baya cutar da su man khazalahu duk wanda yace zai tabar da su zai rabu da su zai musu baya cutar da su ma'ana la yakhafuna fillahi lawmata la'i ba sa jin tsoron zargin mai zargi a cikin lamarin Allah madaukakin sarki duk abin da za in dai sun tabbatar gaskiya ne za su tsaya a kansa har lokacin da al'amarin Allah zai zo shi ne na wannan ɗauke dirran wani mumini a lokacin shi ne umarnin Allah suna kan wani aƙidar tasu wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wali ahalil haƙi alamatu min ha malaiti su ma'abuta gaskiyar nan suna da wasu alamu da ake iya gane su da shi daga ciki hubbuhum li ahalil hadisi za ka samu suna son ma'abuta hadisi don mutumin da kaga yana zagin ma'abuta hadisi yana kai farmaki ga ma'abuta hadisi zaginsa da kai harinsa wajen malaman hadisi ne to lalle wannan baya cikin ma'abuta gaskiya so ai ma'abuta gaskiya so ai ma'abuta hadisi su ne su imam malik su imam al-bukhari su muslim su tirmidhi su abu dawud don mutumin da kaga ya dan fara sukan waɗannan yana kokarin rushe hadisan bukhari ya rushe hadisan muslim ya rushe hadisan turmuzi ya ce akwai rubabbu a cikinsu an jingina annabi abinda bai kamata ba an yi kaza an yi kaza wallahi ɗan uwa wannan addini yake son rusawa na haɗa haddarin tsawa wallahi addini yake son rusawa don waɗannan su ne suka yi wa addini hidimar da Allah maɗaukakin sarki kaɗai zai iya biyan su ya zaɓe su ya ba su ƙwarin ƙwaƙwalwa da zaka'i ta yadda suka iya tantance abinda kai in za a baka shekara dubu irin nasu ba za ka iya Allah ya musu wannan baiwa don su addinin sa hidima suka tattara hadisan nan magana ta manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi ga kurin kiyaye wa al'umma ita dan mu amfana da ita amma wani sai ya taso ya ce ai Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin da yake cin mutuncin Annabi to kaga wannan ko shakka babu so yake ruguza addini eh to kaga sai malai ce ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka cewa wannan yana kan gaskiya yana kan irin waccan tawagar shine kasance daga cikin ma'abuta yana son duk wanda yake malamin hadisi walidhalika qala al-ulama shi sa malamai suke cewa idza ra'aita ar-rajul ila ra'aita ar-rajula duk lokacin da kaga mutum yuhibbu ala al-hadisi yana son ma'abuta hadisi mithla yahya bin sa'id al-qattan wa abd al-rahman bin mahdi wa ahmad bin hanbal wa ishaq bin rahawi fa alam annahu ala ala al-haqq wa ala sunnah duk lokacin da kaga mutane yana son duk lokacin da kaga wani mutum yana son malamai irin waɗannan manya-manyan jigajigan malamai da suka yi wa addini hidima ya ce to ka sani irin wannan yana kan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa man khalafahu fa alam annahu mubtadi'un duk wanda kaga yana kokarin kuma saba musu da shigo da abubuwan da yake ya saba wa nasu yace to ka sani wannan dan bid'a ne eh dan bid'a ne addini yake son rushewa kada kama tsaya kula shi ko abin da ya kama da haka yaqulu sulaimin al-hilali ɗaya daga cikin malamai sulaim al-hilali yake cewa zalika anna ashab al-hadisi wannan ya faru ne saboda su ma'abuta hadisi lam yanharifu anil mahajjatil bayda ba su kauce ba ba su sauɗe daga hanya ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wacce take farakal annaqiya wacce take kalkal in aka ce abu annaqi abin da yake kal albayda'u fara annaqiya kal wa humul firqatu nadiya sune wannan jama'a da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta musu kuta wa qa'ifatu adh-dhahiratu al-mansura kuma sune wannan jama'a da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zai taimake su wannan magana malam ya ciro ne daga mu'allafatu sa'id hawa dirasatan wa taqwim وكذا قال علي بن المديني babban malami ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari ne wannan malami wa ibn al-mubarak da irin su ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak da shi kansa imam al-bukhari wal hakim wa tirmidhi wa ibn hajar al-asqalani wa suyuti wa ghayrihim kafir da da irin su da yawa duk sun faɗi magana irin wannan da take cewa duk mutumin da kaga yana zagin malaman hadisi to wannan dan bid'a ne duk mutumin da kaga yana san malaman hadisi to wannan ya dace da shiga cikin ahlus sunna Allah madaukakin sarki ya samu dace amin sai mu dakata anan insha Allah ta'ala na ƙaran mana dai babu tsallake ba sani ba kwana na eh gaskiya ne aran makafi ne gaskiya walan masu ilal imam ahmadu ibn hanbal yayin da aka tambayi imam ahmad dan hanbal alaihi rahmatullah Allah ya masa rahama an hadhihi ta'ifa game da wannan ta'ifa aka ce wawace ce tawagar da annabi ya ce ba za su gushe ba har Allah maɗaukakin sarki ya tashi duniya sa Allah yana ta taimakon su kuma za su kasance akan abin da annabi yake kai sai qala sai yace in lam yakunu ahlal hadisi fala adri ma hu imam ahmad yace to in dai ba su kasance ma abuta hadisi ba masu rawaito hadisan annabi da kiyaye sunan annabi yace to ni ban san kuma suwaye ba an fahimta yace in dai ba su kasance malaman hadisi ba to suwaye shi bai san suwaye ba ma'ana me yake so yace maka kenan su ne malaman hadisi wannan ya ce rawul hakim fi ulumin hadisi bi sanadin sahihin annu wannan asar na imam ahmad imam al-hakim an-nisabur ya fitar da shi a cikin ulumul hadis da isnadi wanda yake nasa to shine sai kuma inda na karanta Allah ya samu dace sai gobe kuma sai mu karasa insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك